akwai wasu masu tambaya yanzu ba muna da ra'ayin Allah na saukuwa kowane dare ba sulusun dare na ƙarshe to waɗanda ke tambaya kaifa yumkinun nuzul yaya saukuwar ubangiji ke yiwuwa wa thuluthul layl alhali sulusun dare ya tanaqilu yana jujjuyawa yana ciranta sanda asulusun dare sakkwato ba shi asulusun dare Kano ba ba shi asulusun dare Ibadan ba ba shi asulusun dare Ingila ba ba shi asulusun yana jujjuyawa aiko kuma nan ma sakkwaton yana jujjuyawa ga huntulu zaka iskan musullusun dare yana fara da kaza zuwa kaza ga damana yana fara kaza zuwa to ya zai yi a ce ya sauko alhali sulusun dare yana ciranta daga yana da bambanci wani gari da wani gari fana qulu sai mu ce musu hadha su'alu bid'a wannan tambaya bid'a ce kaifa tas'alu an shay'in ya zaka yi tambaya game da abu ma sa'ala anhu sahaba wanda sahabbai radiyallahu anhu ba su yi tambaya gare shi ba kai sahabbai ilimi ko kai ko kai sahabbai imani hmm malamin su bai musu bayani ba kana nihin kai malamin sahabbai fahimta addini zaka tambaya abinda manzo Allah bai bayani ba ya zaka yi tambaya game da abinda sahabbai ba su yi tambaya game da shi ba yadda Allah tabbata gare su wahum ahrasu minka alhali su sahabbai sun fi ka kwaɗayi alal khairi akan alkhairi wa alal ilmi sun fi ka kwaɗayin ilimi bima yajibu lillahi ta'ala dangane da abin da an wajibi ga Allah madaukakin sarki walasna kuma ba mu kasance bi a'lama mafi ilimi ba minar rasul daga manzon Allah alaihi salatu wassalam muhim manzon Allah ilimi manzon Allah fa huwa lam yu'allimhum shi kuma manzon Allah bai karantar da su ba fasu'aluka hadha bid'atun don haka wannan tambayar taka bid'a ce walaula annana nuhsinu dhanna bika ba don muna kyautata ma zato ba mai ma uzuri kila kai ne akan jahilci ko akan rashin sani ba don muna kyautata ma zato ba laqulna da mun fadi ma yaliqu bika abinda ya dace da kai bi annaka rajulun mubtadi'un cewa kai dan bid'a haki amma ba za mu kira ka dan bid'a za mu yi ma uzuri da rashin sani kaga ashe ba duk sanda ka aikata bid'a ka zan dan bid'a ba madalla wal imamu malikun rahimahullahu imamu malik Allah shi mai rahama ƙalin lissa'il ya ce mai tambaya wani ɗau da ya zo tambaya ta yi ya ce ma a raka illa mubta da an bani ganin ka illa ɗan bida'a ka gane ka ɗan bida'a haki sun ma'amara biya yi umarni da shifu ukur ji an ka fi sai daga majalisi na drive him out sai an ka fi sai to yana yake la'anna salaf domin magabata ya karahuna ahlul bid'a suna kyamata yan bid'a wa kalamuhum suna kyamata maganganun su wa atiradatihim da kuma gittawar da suke yi itiradin su wa taqdiratin da kaddarawar da suka yi to kaddara kaza in kace kaza to kaza fa to kaddara kaddaro kaddarawan nan da suke yi duk salaf ba su su wa mujadalatihim da kuma jayayyar da suke yi duk salaf suna kyamar waɗannan daga yan bid'a fa'anta ya aki don haka ya kai ɗan uwana alaika fi hadal babi bi tasli ina umarninka da sallamawa kawai cikin wannan babin wane babi babul asma'i was sifati kada ka tsaya jayayya ko tambayar kaifa kana kaza ko tsayawa musu ko wani abu ko korewa a'a abinda kawai an ka nema gare mu musallama don haka ina umarninka bit taslimi da sallamawa fi hadal babi cikin wannan babi kakka tsaya jayayya haka tsaya wasu tambayoyi famin tamamil islami lillahi daga cikar sallamawa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ta bahasa kakka yi bincike fi hadhihi al-umur ga wadannan abin da ya shafi asma'ullahi wa sifati iyaka abin da an ka nema gare mu yi imani ba wanda ya azama sai ka san yadda abubuwan suke yaya za ka san yadda siffar siffofin Allah suke Allah baka taba ganin Allah ba wani bai taba gani nai ya baka labarin yadda yake ba wala hadha saboda haka wa haddirukum da'iman kullun ina tsoratar da ku min albahati daga bincike fi ma ya ta'allaku ga duk abin da yake da alaka bi asma'illahi da suna Allah wa sifati da siffofi ne Allah sabila ta'annuti bincike akan tafarki na ta'annuti mun yi ta'annuti shekaran daga tafsirin satin can me ta'annuti asalin kalma anatu da gare ta an ka samu ta'annuti yayi ko to me fasara anatu almashaqqa wahala al'anatu eh abin ga wa'alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al'amri la'anittum da yana yi muku da'a cikin da yawan al'amarin da kuke bashi labari ga la'anittum da wahala ta same ku fassara ta farko fassara ta biyu al'anata ana fassara shi da al'ithmu da zunubi ya same ku fassara ta uku al'anatu ana fassara shi da zina illa man kashi al'anata cikin suratun nisa'i to wanda ya ji tsoron zina da sauransu to haka dai to ka gani anatu da gare shi an ka samu ta'annuti wahala mai tambaya ta ta'annuti tambaya ma'ana mai wahala mai wahalar amsawa ita ce ta'annuti ta nuna gajiyarwa ina yake wala hadha uhadhdhirukum da'iman min al-bahth daga yin bincike fi ma ya ta'allaqu ga duk abin da yake da alaka bi asma'illahi da suna Allah sifati da siffofi ne ala sabila ta'annuti akan tafarki na ta'annuti gajiyarwa hansari na tasai wane na tasai ana karatu yana hansari ina yake ya tashi zanne ko zanne yake ana karatu kana hansari eh to Allah ya sa en abin ga ina tsoratar da ku daga yin bincike ga abin da yake da alaka da suna Allah da siffofi na bincike akan tafarki na ta'annuti wata naɗo da kuma zurfafawa halakal mutanaddi'una wa shay'un ladhi lam yas'al as-sahaba radiyallahu anhum anhu abinda sahabbai yadda Allah tabbata gare ba su yi tambaya gare da kuma duk abinda sahabbai ba su yi tambaya game da shi ba to ina tsoratar da ku daga koyi irin wannan tambaya la'annana saboda mu idza fatahna ala anfusina hadhihi al-aba in mun ka bude makawunan mu waɗannan kofofin in fatahat alaina al-aba kofofin za su budu gare mu wata haddamat al-aswaru amma kuma bin ga gidajen za su aswar soro me soro eh me soro gidajen gidan sama za su roshe gare mu za su roshe za a buɗe ƙohohin amma kuma gidajen za su roshe gare mu wa'ajazna kuma za mu kasa an dabta an fusina daga tsara kawunanmu falle zalika saboda haka ƙul ka ce game da sunayen Allah da siffofi ne ka ce sami'ina mun ji wa ta'ana mun bi wa amanna mun yi imani wa saddaqana kun mun gaskata abin ɗaya an ka nema gare mu kenan amanna mun yi imani wa saddaqana kun mun gaskanta bil khabar game da labarin Allah ya bada labarin kaza ne ko annabi ya bada labarin Allah kaza ne mun ji mun gaskata mun yi imani mun gaskata wa ta'ana talaba sannan mun yi da'a ga abinda anka nema abinda kawai anka nema gare mu yi imani mun yi da'a wa sami'nal qawla mun ji magana hatta taslama in kai hakan ga hayyazan ka kubuta ka kubuta daga zama dan bid'a wa ayyu insanin kowane irin dan adam ya tsaluka ya tambaye ka fi ma ya ta'allaku ga abin da yake da alaka bi sifatin da siffofin Allah an in ya tambaye ka game da wani abu ma sa'al anhu sahaba radiyallahu anhu wanda sahabbai ba su yi tambaya game da shi ba fa qul lahu ka ce mai kama qala al imam malik kamar yadda imam malik ya ce fa inna laka fi zalika salafan don kana da magabaci game da haka nan ka ce mai game da ka ce mai abin irin abin da imam malik ya ce mai iri ne mi imam malik ya ce dan bid'a as-su'alu an hadha bid'atun tambaya game da haka bid'a ce wa idza qulta zalika in ka faɗi haka kace mai tambaya game da wannan abu da hake tambaya lan yaliha alayka ba zai nace gare ka ba zai dame ka ba wa idza alaha in ma yan nace fa qulka ce ya mubtada'un ya kai dan bid'a as-su'alu anhu bid'atun tambaya game da wanga abu da hake tambaya bid'a ce faɗa mai suna nai is'al ka yi tambaya anil ahkami game da hukunci hukunci me a hukuncin sallah ka in ni kaza cikin sallah ya zan gyara ta in ni kaza cikin azumi ka yi tambaya game da hukunci hukunci allati anta mukallafin biya wanda an kallafa masu Allah bai kallafa ma bincike game da sunaye ne da siffofi ne ba ibadodi an kalla don haka yi tambaya game da su amma an tas'ala an shay'a amma ka yi tambaya game da wani abu ya ta'allaqu bir rabbi wanda ke da alaƙa da Ubangiji ta'ala maɗaukaki wa bi asma'i da kuma sunayensa wasu fati sufofinsa wallam ya tsal'anhu sahaba radiyallahu kuma alhali sahabbai ba su yi tambaya game da shi ba fa hadha la naqbaluhu minka abada har abada ba za mu karbi wannan daggare ka ba wa huna kalamun lissalaf wancanan ka akwai wata magana ta salaf yadullu wadda ke nuni ala annahu akan cewa su salaf yafhamuna suna fahimtar ma'ani ma'anonin ma anzalallahu ala rasuli abinda Allah ya sauka ma manzo nai min sifati na siffu akwai wata magana da ake roitowa daga salaf wanda ke nuna ashe sun fahimci ma'anonin abinda Allah ya saukar da ma manzo ne na siffofi na siffofi ne kama nuqila anil auza'i kamar yadda an ka cirantu wannan magana daga imamu auza'i wa gairi da wani nai nuqila anhu an ciranto daga gare su annahum cewa su ƙalu sun ce fi ayati sifati game da ayoyin siffofi ayoyin da ke magana game da siffofin Allah wa ahaditha da kuma hadisan da ke magana game da siffofin Allah salaf sun ce amir ruha ku shudar da waɗannan ayoyin da hadisai kama ja'at kamar yadda sun ka zo bila kaifa ba tare da cewa kaifa kanat kaza ba muna tare to wannan ibara an samo ta daga salaf amin ruha ku shuɗar da waɗannan ayoyin ayoyin da na zo game da sifatu asma'ullahi wa sifatihi da hadisan da na zo abinda an ra'ayin salaf ku shuɗar da su kama ji aka mayar sun ka zo bela kaifa ba tare da tambayar kaifa kanat kaza ba wa hadha yadullu wannan na nuni ala annahu akan cewa su salaf yuthbituna laha ma'ana suna tabbatar da ma'ana ga waɗannan ayoyin ko ga waɗannan siffofin min wajahaini ta fuskoki biyu awalan na farko annahum qalu su salaf sun ce amir ruha ku shudar da ayoyin da hadisan kama ja'at kamar yadda sun kazo kaga ba tare da kun yi musu tawili ba ba tare da kun yi ta'dili kun kore ba ba tare da tambayar kaifa ba ba tare da tamfili ba ba tare da tashbihi ba amir ruha kama ja'at wa ma'alumin sanannen abu ne annaha cewa su waɗannan ayoyin da hadisan alfazun lafuzza ne ja'ad da sun ka zo lima'anin domin wasu ma'anoni duk abin da ya zo to dole ya yana da ma'ana walam ta ce abasan ba su zo haka nan ga banza ba fa'iza amarar naha idan mun ka shuɗar da su kama ja'ad kamar yadda sun ka zo lazima min zalika yana lazimta daga haka an nuthbita laha ma'anan mu tabbatar da ma'ana gare su in mun ka basu yadda suke to kaga shikenan zamu yanzu an ce yadullahi fawqa aidihim ba mu da bukatar mu yi tawili ko mu yi tajbihi balle mu yi tahrifi sai mu bar shi haka nan hannun Allah yana sama hannuwansu in mun yadda kenan Allah yana da hannu ashe dole ya za akwai yadda hannun nan yake ba kore mun kai hannun yana da sifa ba abinda mun hakore mu ba mu san yadda siffar take ba don ba mu gani ba shi mun hakore amma ba kore kaifiya yadda hannun yake mun kai ba mu mu haɗi yadda kaifiyar take shi an ba mu iya yi to ya za ka haɗi kaifiya abinda ba gani ba ba ga wanda ya gane shi ba ba ka samu labari ba muna tare kun fahimci yanzu abin da yake nufi in mun ka tabbatar da ayoyin sifati da hadisan sifati in mun ka basu yadda suke ba mu jirkitar da su ba ba mu yi tawilin su ba mu kore su ba to kenan mun tabbatar musu da ma'ana suna da ma'ana tabbatar da su shi ya nuna mun tabbatar da mun tabbatar da ma'anar su ina fatar kun fahimta kore su shi an mun kore ma'anar su in kai yadda ka yadda Allah na da hannu ah to dole za akwai yadda hannun yake to inda ɗaya matsala take mu ba mu taɓa ganin Allah balle mu ga yadda hannu ne yake ba mu ga wanda ya gane balle ya ba mu labari to shi yasa in kace mana ya hannu yake sai mu ce ba mu sani ba ya an kai ba ku sani ba ka yadda akwai Allah ito faɗa mana yadda Allah yake tunda ka yadda akwai shi kai ma sai ka ce ai baka sani ba to ya an kai baka sani ba saboda ku taba gani ne ba to baka san yadda Allah yake haka tambayar mai yadda hannun Allah yake yadda baka san yadda Allah yake haka mun ko ba mu san yadda hannun Allah yake ba kai imani da Allah alhali baka san yadda yake ba mu ko mun imani yana da hannu yana da kafa yana da fuska yana da yatsu da sauransu ba dole sai mun gani ba full stop in ko kace duk abin da ba a gani ba ba a imani to bai kamata ka yi imani da Allah don baka taba gani ne ba kuma ba ga wanda ya gane ya baka labari ba ashe bai bai kamata ka yi imani da da abin da ba a gani ba in kuma ka yadda ana imani da abin da ba a gani ba to dole kuma ka yi imani in ka yadda da akwai Allah kuma ka yadda da shi to dole ka yadda yana da hannu don duk labari na ya basuwa shi yasa ake kiran sam'iyat ji kai ai ba gani kai ba to to Allah ya shirar da mu to fahimta haka nan shi na an ka rikitar da zukatan har manyan malamai na musulunci sun haka su fahimta sai sun fita sun kai ta bankawara saniyan abu na biyu qauluhum faɗarsu su salaf da suke cewa bila kaifin amir ruha kama ja'at bila kaifin ba tare da cewa kaifa ba la'anna nafiyal kaifiyya domin kore kaifiyya yadullu yana nuni ala wujud aslil aslil ma'ana yana nuni akan samuwar asalin ma'anar kore kaifiyya ka yadda da akwai abu iyaka abin da abba ka sani ba yadda abin nan yake to ya nuna kenan tun ga asali kasan akwai abin nan la'anna nabiyal kaifiya domin kore kaifiya an shay'in ga wani abu gaira maujudin wanda ba samamme ba abin da babu shi ka kore kaifiya tai wannan lagawun lagawun ne wa abasin da kuma wasa duk abin da babu ka ce to ka kore kaifiya tai wannan ai wasa ce hake yi lagawun ne kore kaifiya ana yi ne ga abin da an tabbace akwai shi amma baka san yadda yake ba an ce mota ta hito 2020 siri model akwai wata toyota yan 2020 siri model latest hmm? yaya take ka ce wallahi ba taba ganinta ba kaga cewa baka taba ganinta ba shi ya nuna babu ta ba ka yadda da ta hito ka yadda akwai ta to amma babu wata motar ba a taɓa yin 2020 siri model ba hayo ba wata mota toyota wadda ta yi 2020 siri sai ka ce babu, babu, babu kaifiyarta a wannan wasa ta haka dama abin da babu ya za a yi iya kaifiya duk abin da ji an ce ba san kaifiya ta ba ya nuna kenan akwai shi abin da saman me akwai shi to shi ake cewa ba a san yadda yake ba ina fatar kun fahimta to to yana yake idan don hakan ga فهذا الكلام المشهور wannan magana mashhuriya inda salafi wanda an karwayo daga salaf cewa amir ruha kama ja'at bila kaifin yadulla yana nuni ala annahu akan cewa su salaf yuthbituna li hadhihi an-nusus ma'anan suna tabbatar da ma'ana ga waɗannan nassoshin wala tamthilin hakan ga kuma ba tare da misalta amir ruha kama ja'at bila kaifin wala tamthilin kuma ba tare da misalta ku shuɗar da waɗannan ayoyin na siffofin Allah da sunaye ne kamar yadda sun ka zo da hadisai kamar yadda sun ka zo bila kaifin ba tare da kaifa kanat ba wala tamfilin kun ba tare da misaltawa ba ka misalta yadda yake ya'ani wa min gairi tamfilin ba tare da misaltawa ba fa ahlus sunna ahlus sunna yatabarraquna suna barranta min tamthilillahi ta'ala daga misalta misalta Allah tabaraka wa ta'ala bi khalqi da halittunsa dan an ce yana da hannu su ahlus sunna ba suna nan hannun Allah irin na halittunsa ba ko alama Allah ɗaya yake da halittu to ya za a yi wata siffa ta kuma ta zai irin ta halittu yadda ka san Allah ba ɗaya yake da haka duk wata siffa ta shi hannu kafa fuska ido yatsu da sauransu duk ba irin na halittu ba irin na shi Allah to da an tsaya nan da duk ba a tsaya wata jayayya ba laisa ka mithlihi shay'un me umda tasu fadar Allah babu abin da aka ma da shi yadda babu abin da aka ma da shi ba wani kuma wanda adda siffa irin tashi ina fatar kun fahimta Allah yana da hankuri ko an cewa ne da hankuri kana dauka hankuri na irin na Allah tunda in an kai mai wani abu da aka wa Allah yanzu kana ganin rashin hankurin nan nashi to ka gani ashe kenan ko ko sun yi tarayya ga suna wani mai hankuri Allah mai hankuri kai ka san hankuri ne ba irin na Allah na ba don abin da aka wa Allah ya kyale ko duk hankuri ba a mai shi ya kyale to ka gani an ce Allah na da ilimi mallan wani ma yana da ilimi ilimi na irin na Allah ne ha kaji to mu tahi tunda akwai abin da dan ciki ne ya sani shi bai saki sani ba almajin da karatu gare ya sani shi Allah ya hana mai sani ne to shi Allah akwai abin da bai sani ba ka gani don ko da sun yi tarayya ga suna wata siffa ta Allah da ta halitta gaba ɗaya ba irin ta halitta ba ce to da mun ɗauki wannan ƙa'ida ga sauran siffofin duka da duk ba a tsaya da an ce ni ce ba to ina yake ina yake fa ahlus sunna su ahlus sunna yatabarrauna suna barranta min tamthilillahi ta'ala daga misalta Allah madaukaki bi khalqihi da halittunsa lafi zatihi ba ga zatinsa ba lafi sifati haka ba ga siffofinsa ba ba ba ahlus sunna ba inda suka misalta Allah da halittunsa ko ga siffofinsa ko ga zatinsa wa tamthil abinda an misaltawa zikiru mumathilin li shay'in ambaton abinda yayi kama da abu kai wani yayi kama da wani shi at tamthil ka amma ana kama wani yayi kama da wani ina fatar kun fahimta wa bainahu wa bainahu wa bainat takayito mi abbanbanci tsakanin takayifi kaifa da tamfili wa bainahu tsakani ne wa bainat takayifi da kaifa umumun wa khususun akwai umumi akwai khusus mutlaq sakiwa wai la'anna kullu mumathalin duk wani abin da an ka misalta la'anna kullu mumathalin duk wani mai misaltawa mukayyifin to mai takayifi ne walaysa kullu mukayyifin amma ba duk wani mai takayifi mumathalin ka zama mai misaltawa ba la'anna takayifa domin a tambayar kaifa zikiru shine ambaton kaifiyat zikiru kaifiyata ambaton kaifiya gaira makarunatin ba wadda an ka haɗa bin mafilin da, da abin misaltawa ba ‘yan an ka ce kaifa kaifiya kawai ake tambaya amma shi tamfil to misali ake son ka basuwa da wani da wani amma kaifa yanzu kamar misali wayagga kaifa kanat yaya take kaga abin da ake son ka faɗi da take to amma misalin tafa sai ka ce misalin ta ai kamar misalin waya kaza kaga ka misalta ta da wani abu kaifiya kuma yadda take kawai ake son ka faɗi yanzu kun fahimci bambancin kaifiya da tamfili ko to to ina yake misali an taqula kamar ka ce li qalamun ina da alqalami kaifiyatuhu kaza wa kaza yadda kaifiya ta take kaza da kaza alƙalami na gajere ko alƙalami ne dogo ko alƙalami ne mai kaza kaifiya ta ɗai fa in ƙurinat in kuma an ka haɗa alƙalamin nan bin mafilin da wani abin misaltawa to alƙalamin nan nawa ya yi kama da alƙalami kaza ya yi kama da abu kaza to shi kuma tsara tamfilan ya zamo tamfili misalta shi da wani abu misali ana kula kwatancin in ce hadal kalam wannan alkalami misali hadal kalam yayi kama da wannan alkalami naka alkalami na yayi kama da naka kaga nan tafsili ne amma alkalami na baki ne ko ko blue ne ko kaza ne kaga wannan shi ko kaifiya na fadi la'anni zakartu shay'an domin na ambaci wani abu masalan li shay'in wanda aka kama da wani abu wa arraftu hadal kalam kuma na yi ta'arifin wannan alƙalami bi zikirin mumasilihi da ambaton abin da an misali ne wa ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a yuthbituna lillahi ta'ala as-sifati suna tabbatar da siffofi ga Allah madauki bidunin mumasala ba tare da misaltawa ba yaquluna suna cewa inna Allah ta'ala lalle Allah madaukin sarki lahu hayatun yana da rai wa laysat mithla hayatina amma rayuwar Allah bata zan irin tamu ba yanzu Allah na dare ko bai dare ma da yana dare mu muna dare ko ba mu da to yanzu rayuwarmu irin ta Allah ce ba irin ta Allah ce ba to don me ba mu kore cewa Allah na dare don gudun ka a misalta shi da halittu ne tun da cewa hannu abin da yasa an hakore don ka a misalta da halittu ne yana da hannu halittu ne yana da hannu to yana da rai yana ji yana gani halittu ne suna ji suna gani ka kore mana ka ce bai ji ko bai gani kuma sai mu ce cikin halittu akwai wanda ba su ji ba su gani ka wata siffa kaga inda dai an ka tumuna an ka haɗi da duk sun bar wannan bankawara sun dawo gaskiya da duk sun huta sun hutar da mu to ina yake eh gaskiya ba su suka su lalata iyaka dai shubha ce shedan ya samu su hmm ai kaga lokaci lokaci in Allah ya ja ya raba su da shedan sai su yayi shubha sai su jaye sai su tuba su dawo ma gaskiya ya da suna cewa inna Allah ta'ala lahu hayatun Allah yana da rayuwa walla yastat mithla hayatina amma rayuwar Allah bata zan irin tamu ba lahu ilmun Allah yana da ilimi walaysa mithla ilmina amma ilimi ne ba irin namu bane mu ma muna da ilimi ai ko amma ilimin Allah baka hada shi da namu walahu basarun yana da gani walaysa mithla basar ba irin ganin mu ba walahu dundani yanzu in diba nan iyaka inda gani na ya tsaya to shi Allah gani ne akwai inda baya gani to walahu wajhun yana da fuska walaysa mithla ujuhina ba irin huskokin mu ba walahu yadun yana da hannu walaysa mithla aidina amma hannun Allah ba irin hannuwan mu ba wa hakaza haka dai jami'u sifat duk sauran siffofi yaquluna su ahli sunna suna cewa inna Allah ta'ala shi Allah madaukakin sarki la yumathilu khalqahu baya kama baya kamata da halittu nai fi ma sau biyu nafsahu ga abin da duk ya siffanta kai ne da shi abadan har abada duk abin da ya siffanta kai ne da shi na wata siffa ba irin na halittu ba ne walahum ala zalika kuma su ahlus sunna da akan wannan ra'ayin suna da ala zalika akan wannan ra'ayi nasu adillatan suna da daluluwa sam'iyya wanda sun kajiya ga shari'a wa adillatun aqliya da kuma daluluwa waɗanda sun ciranto ta gefen hankali sai mu tsaya nan ko to ma da Allah ya shirye shi mu ya bude basirorin mu ya daidaita shi mu ga gaskiya irin mu daga talalabiya sai ga babban malami mala amma gashi ya kasa fahimta waɗanga abubuwa